فنعطي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na 20 ga watan safar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wadda ya daidai da uku ga watan wato takwas shekara 2026 miladiya shi gaba da darussanmu a wannan masallaci mai albarka wanda muke gabatarwa a dukkanin yammaci na irin wannan rana sannan muna karatu cikin littafi mai suna alwasaya annabawiyya na babban malami al-sheikh salih bin taha abdul wahid Allah ta'ala ya jikan shi da rahama zama da ya gabata malaya mana wasiya bayani akan wasiya ta 35 wacce ita ce wasiyar annabi sallallahu ga musulmai da su yi wa iyayensu biyayya malaya mana bayani akan abin da ya shafi yi wa iyaye biyayya cewar Allah ta'ala wato ayoyi a alkur'ani sai kaga in yace a bauta masa sai kuma yace a kyautata wa iyaye wannan yake nuna girman haƙƙin iyaye ma'ana bayan ka sauke haƙƙin Allah to daga cikin haƙƙin da yake kakka akwai haƙƙi nawa na iyaye sannan malaya mana bayanin cewar kyautata wa iyaye ya kunshi a rayuwarsu da bayan mutuwarsu a rayuwarsu ka zauna da su lafiya ka kyautata musu idan kana da dukiya to ka fara da iyaye kul ma an faktum min khairin falil walidayni dukiya mutun yana da ita to iyayensa su ji wato ainihin dadi sannan koda iyayen suna da kaushi ko suna ba akan shari'a suke ba to mutum ya zama zai mu'amala da su da kyautatawa ya kuma musu nasiha da kyautatawa sannan malaya mana bayani daga cikin wato ainihin kyautata musu bayan mutuwarsu akwai mutum ya yawaita da'a saboda duk aiki na gargari da zaka yi to iyayenka suna da kamasho an gane iyayenka suna da kamasho bayan haka kuma akwai yi musu addu'a da nema musu gafara wajibi ne mutum yana roƙa wa iyayensa wato ainihin gafara shi yasa Allah ta'ala alqur'ani wato annabawansa yake ba mu labari yadda suke wa iyayensu addu'a ya ba mu labari game da annabi no ya yi addu'a rabin fili wani wani daya wani man da kalabai ce mu'mina har zuwa ƙashe da haka dai wajibin ɗa ne idan yana so ya zama salih ɗa na gari to ya zamo yana yi wa iyayensa biyayya domin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya ce wato ainihin daga cikin abubuwa da ba sa yankewa idan mutum ya mutu akwai ɗa na gari da yake wa iyayensa biyayya ina alamar nagartarka shine ka ɗaga hannu kana yi wa iyayenka addu'a a rayuwarsu da kuma bayan mutuwarsu. Bayan nan daga cikin wato yi musu biyayya bayan sun mutu akwai gabatar da wata sadaka, sadaka mai gudana, tona musu rijiya, gina gidan marayu, gina makaranta, gina masallaci, ba da gona waƙafi, duk wani mutum ya yi da niyyar lada je wa iyayensa, dasa bishiyoyi, da duk abubuwa na wato ainihin ayyuka na alkhairi samar da ƙur'anai ma ɗalibai samar da littattafan addini ga ɗalibai sannan mun ji cewa daga cikin haƙƙinsu bayan sun mutu mun yi magana akan biya musu bashi idan mutum yana da iyaye suka mutu to a gaggauta a biya musu ne a biya musu bashi yau dai kuma za mu tashi a wasiya ta gaba wacce ita ce wasiya ta talatin da shida ma da yake cewa alwasiyatu sadisatu wa thalathun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala wahiya وصيته صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يتقوا محارم الله وتأتت وصية النبي صلى الله عليه وسلم مسلمي da su kiyaye ababen da Allah ya haramta abubuwa da Allah ya haramta to su kiyaye su ya qulu sallallahu alaihi wasallam ittaqil maharima takun a'badan nas annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka kiyayi al maharim abubuwan da Allah ya haramta to zaka kasance mafiya mafi bautar mutane أي احذر يا مسلم الوقوع فيما حرم الله عليك ما ليتي أي يا كي مسلمي كياي أوكا وأبو وند الله يحرم تامك yanzu kuma za mu gani kuma za mu ji abubuwa da Allah ya haramta amma yanda kuma mutane suke zakke waɗannan abubuwa yanzu kaman kisan kai ba a ba a ƙasar nan mafi sauƙi wanda ya kai mi kisan kai yanzu aka ji kawai mutum akan wayarsa an kashe shi kuma shikenan ruwa ta sha me yasa ruwa ta sha saboda ba a hukunci da shari'ar Allah shi yasa abin yake yawa yanzu ko yau ina jin wani bidiyo wani matashi dan Kano dan shekara ko 30 ne ya kusa 30 ha kawai yaro ne dan makwabtarsa dan shekara biyu idan ya fito yaron sai yake dan zuwa gurin sai yake masa wasa kawai yake kidnapping ne yaron ka duba facin amana wai ya yi requestin ɗin miliyan hamsin wato kunga al'umma ba ta kiyaye abubuwan da Allah ya haramta ba ta al'umma za ta nagarta a haka kuma shin mun cancanci Allah ya ba mu shugabanni na gari shin mu din in ka kalli society mu na gargari ne cikin wannan al'umma ne zaka ga yarka tana dan zuwa wani shago sayayya ko kaza a anguwar a samu ne mata fyaɗe Allah ta'ala shiryar da mu mala yake cewa وقد فصل ربنا عز وجل لعباده ما حرم عليهم كما رحمر الله غباي sai musu bayanin abubuwa da ya haramta musu wa hazzarahum min al-iqtirab minha rahmatan bihim kuma ya gargade su kada su kusanci waɗannan abubuwan rama gare su qala ta'ala sai Allah ya ce wa qad fassala lakum ma harrama alaykum kuma tabbas Allah ya yi muku bayani filla filla na duk abubuwan da ya haramta a kanku وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء Allah ya ce kuma tabbas mun saukar maka da alkur'ani mai dauke da bayani ga komai wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sannan wato ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal halala bayyin lalle halal a fili take wa innal harama bayyin kuma lalle haram ma a fili take wa bainahuma mushtabihat tsakankanin su akwai ababe masu rikirkitarwa la ya'lamuhunna kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane ba su sanin su faman taka shubuhat wanda duk yake yayi shubuhohi istabra alidinihi wa irdi ya kubuta da addinin shi da mutuncin shi wa man waqa'a fi shubuhat wanda kuma ya auka cikin shubuhohi waqa'a fil haram ya auka cikin haram kara'i yar'a hawla al-hima kaman mai kiwon da ke kiyo ne kewayen iyaka yushiku an yarta'a fi ya kusa ya auka dabbobinsa su fada ciki su kiyo ala ku saurara wa inna li kulli malikin hima kowane sarki yana da iyakoki ala wa inna himallahi ma'aribu to ku saurara iyakokin Allah sune abubuwan da Allah ya haramta kenan Allah akwai abubuwan da ya ja layi waɗannan abubuwan da ya ja layi sune wanda ya haramta sai ya ce kada a ketara su yace kuma ma kada a kusance su kamar zuna cewa ce wala taqrabu zina wala taqrabu malil yatimi kun gane waɗannan abubuwan kun gami sai Allah ce kada ku kusance su dukiyar maraya kada ku kusance shi zina kada ku kusance ta kenan Allah yana da iyakokin da ya ja layi kuma ya yi hani a kusance su ko a auka musu wa hamallahu hadhihi almuharramat kuma Allah ya kiyaye waɗannan abubuwan da ya haramta din wa mana ibadahu min qurbaniha ya hana bayin shi da kusantar su wa sammaha hududa kuma ya kira cewa waɗannan fa iyakokin shi ne فقال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها Allah da ya ja layi sai ya ce waɗannan iyakokin Allah ne kada ku kusance su wa hazzarahum an ya'tadu haka qala ta'ala Allah ya gargade su kuma da wato ani ketara su yace tilka hududullahi fala ta'taduha waɗannan iyakokin Allah ne kada ku ketara su kenan Allah ya ja layi ya ce kar ku kusance layin kuma ya ja layi yace kada ka tsallaka wannan me wannan layi amma ku kalla al'umma yanzu a ƙasar nan ko kullum mafi ƙarancin abin da za ka ce ana kashewa a banza shi ne mutum ashirin kullum suna mutuwa waɗannan fa ba su san me yasa aka kashe su ba su ma da suke kashe su ba san me manufar da ta sa suke kisan ba yanzu ko yau in ka saurari labarai mutum nawa kaji an ce an kashe jiya in ka saurari labarai mutum nawa kaji an ce an kashe wasu kuma ma baka samu labari ba mala yace wa ma'azalika kulli duk da waɗannan abubuwan kafiran minal musulmi na yau da yawa daga cikin musulma a yau ƙadis ta hannu da kibarin zunub sun rena manyan zunubai fadlan an sigariha wato kuma ina ma ga ƙananansu wato sun rena manya ma ballanta na ke zancen ƙanana wa adduha shay'an qalilan suka ƙetara wato ainihin wannan iyaka ɗin hatta sadaqa fihim qawlu anas radiyallahu anhu kai har maganar Anas radiyallahu anhu ta tabbata a kansu innakum lata'maluna a'malan ku ji wannan hadisin Anas yana faɗan su sama da shekara 1300 yace lalle kuna aikata wasu ayyuka na zunubai hiya adab min a'yunukum min ash-sha'r a wajen ku basu kai kaurin gashi ba ma ma'ana ba ku dauki abin laifi ba wa in kunna lana'udduha ala ahli nabi sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat yace amma mu a zamanin annabi sallallahu muna lissafa su daga cikin manya-manyan zunubai ne masu halakarwa amma ku kuna aikatawa kuma ma ba kwa damuwa da abin da kuke mi kuke aikatawa ku ji abin da Anas ya ce kuna aikata laifi a wancan lokacin da yake faɗa a idanuwanku ba ku damuwa da su ba su fi kaurin gashi ba amma mu a zamanin Anas sallallahu muna lissafa su ne abubuwa masu halakarwa yanzu ya kuke tunanin a shekara yanzu ka samu iyayenmu ga sunan duk suna sauraron mu idan ka ce musu a wancan shekarun da suke shekaru na samartaka shekara ashirin wato kace arba'in hamsin baya yarinya za ta sa kayan bacci ta shiga ɗaki ta yi rawa ta yi bidiyo da ta watsa wa duniya in ka faɗa mu za su ce ba zai yi ba sannan in ka ce musu za a yi lokacin da yaro a anguwa zai taso ya ce baya jin maganar uban kowa haka zai ce in ka faɗa musu za su ce abu ne ba zai faru ba amma mu kuma mun ga yana me yana faruwa sai ka samu yanzu a anguwa an rena elders an rena manya za ka samu musamman a yankin arewa matasa suna abu ba kuma da cijo ɗaya da ya isa mi ya hana su kun ga abubuwa yadda suke bi su caccanja su wato ainihin rikirkiɗe na ɗabi'u yadda suke canjawa mala ya ce wa ha ana uzakkiru nafsi wa ikhwani wannan darasin yana da yana da muhimmancin saurare shi mala ya ce ga kuma yau wato gani nan dai zan tunatar da kaina da ƴan uwana bi ba'd dhunub da sashin laifuka allati istahana biha kathirun min almuslimin alyawm wanda da yawa daga cikin musulmai yau sun rena wannan zunubi suna aikata kuma ba su damu ba kuma zunubin babba ne wa minha daga cikin awwalan at-takfir abu na farko shine kafirta mutane yanzu abu ne mai sauki wani ya ce wani ne arne kafiri a wajen yan boko haram mu ba musulmai bane kuma fa kana sallah kullun kana cewa la ilaha illallah garin ku ana kiran sallah ko a wajen kai ba musulmi bane alhali zaka samu magabata malamai na salaf abinda suka fi jin tsoro shine ko da mutum fa ya aikata aikin kafirci ko to a sai an yi dogon nazari an samu malamai rasika ilmi kafin a musu fatawan cewa wannan abin da ya aikata ya fita a musulunci ko bai fita ba amma mu yanzu wani a TV zai iya cewa wani ya fita ne a musulunci takfir kafirta musulmi me yasa kafirta musulmi yake da hatsari idan ka ce wa dan uwanka musulmi arne ko to ka halatta dukiyarsa da jininsa yasa ku ga waɗannan ƴan ta'addadin sai su zo su kashe mutane a wajen su waɗannan ba musulmai bane mala yace takfirul muslim li akhihi almuslim min adh-dhunub allati istahana biha kathirun min ash-shabab wal firaq wal ahzab kaga kafirta musulmi ga ɗan uwanshi musulmi na daga zunuban da wato ainihin da yawa daga cikin matasa yau da ɓangarori da ƙungiyoyi na wato wanda suke munharifai suka suka wato ainihin rena su allati ballat an sawa'i sabil waɗanda ƙungiyoyin da suka karkace a barin daidai wa takfirul muslim li akhihi muslim haram ka ce wa ɗan uwanka musulmi arne to wannan haramun ne qala sallallahu man qala li akhihi ya kafir annabi sun sai ce wanda duk yace da dan uwansa musulmi kai arne faqad ba'a biha ahaduhuma to dayan su sai ya dawo da ita ma'ana in shi ba arne ba wannan arnan takan ta dawo kanka shi yasa in ka ce wa mutum arne to ka halatta jinin sa da dukiyarsa shi yasa yan boko haram da irin su da masu kamannin su ba sa zuwa gari su harbe mutane su fasa shago su ɗebe sai dan sun yi fatawar cewar mutanen garin su waye ne arna ne to shi yasa ba dar sai suka tara matasa mabiyansu sai suka ce gari kaza duk mutanen garin arna ne garin su garin kafirai ne to sai kaga sun shigo gari suna Allahu akbar wanda Allahu akbar din alaihim ne akan su ne su zo su harbe mutanen gari su fasa shaguna su ɗebe su ɗebe mata su ɗebe yara su tafi da su wannan babban bala'in da ya haifar da wannan shine cewa wana kafiri arne ne saniyan abu na biyu alqatl kisan kai qatlul muslim li akhihi al muslim kashe musulmi ga ɗan uwansa musulmi min az-zunubin lati ta'ana biya kathirun min al-muslimin al-yau na daga zunubin da musulmai da yawa suka rena shi yau musulmi koi ya duba ɗan uwansa musulmi kuma ya mi ya kashe yanzu in ka je Kano ina ga kusan kullum sai ka samu an kai share in kana sauraron labarai wannan wannan wannan in kana bibiyan su a wannan wata yan sanda kullum akan me ake kisan akan waya akan me ake kisan shine ta aure mutum ba auren dole ba ai kun ji labarin labaran satin nan ko amma ta yanka shi an yanke mata hukuncin kisa amma ba za a yi ba wallahi daga cikin labarin da na ji satin ne ya tari mu hankali a takaice zan kawo muku shi shine wani a Kano din fa mutumin Katsina ne wai yana yankan farce ya nemi wani aramar kuɗi ko zai mar wani abu ne da ya ƙarshe da ya kawo mar kuɗin dubu ɗari biyu har ɗakin sa farko da ya kawo mar kuɗin ɗaki da ya nuna dare ya sai nuna su kwana mana da safe sai ya tafi na farko shine bayan ya kawo masa kuɗin shi ba mai yankan farcen an kawo mar kuɗin ya yanka wannan mutum bayan ya yanka shi ya raba shi biyu ta kunkumi ya cire kan ya raba kunkumin biyu ya ɗauki da ƙafa i ƙasa da ciki kuma da ƙirji ya je jefar a juji bayan wasu kwanaki kan ma ya je jefar da shi billahi alladhi la ilaha illa huwa ni ban taba ganin ƙasar da kamar mu dabbobi bane irin wannan ƙasar iyana su haƙuri da wannan kalma wallahi duk kasashen duniya ba za su yarda da wannan ba wanda diye wannan ya shiga uku wallahi sai ya hukunta shi amma sai ka samu wanda yayi wannan iyakaci aje ai shari'a an yi shari'a an yanke masa hukunci sai gwamnati ta tsare shi ta ci gaba da ciyar da shi da kudin al'umma wannan wace iriyar al'umma ne walakum fil qisas haya ya ulil albab Allah ya ce in kuna da hankali to a cikin qisasi rayuwa take وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأذن والأذن بال... والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص idan ba za a yi kisasi ba ta za a zauna lafiya shi wannan an raba shi da duniya amma an je an kai gurin yan sanda yan sanda sun kai kotu kotu ta yi hukunci to kuma ya ku shugabanni me kuke jira irin waɗannan kesi zaka same su da yawa ina wanda ya kashe yarinyar nan ya bata maganin bera ɗalibansa ‘yan makarantarsa na ɗance ne da ya shiga har gidansu yarinya ya kashe ta ina wanda ya shiga har gida ya yi halin da dabbobi ma ba sa yi ya kashe mata da ‘ya'yanta guda biyar wani wace iriyar ƙasa muke rayuwa idan har ba a tsare mana ranmu ba ƙasar nan babu me ma aka tsare maka tukunna iya abin da talaka yake fata shine a tsare masa ransa ba ilimi ba lafiya babu jin daɗi me a ƙasar nan na jin daɗi wutan nefa ma babu yanzu nan akwai anguwar da wata ta shida ba wuta hukuma mai tai rai in bata tsare maka rai ba me kuma za ta tsare maka walakum fil qisas haya ya ulil albab Allah ce in kuna da hankali to rayuwa mai daɗi kawai ana ta yin ta ne a ƙarƙashin qisasi wanda duk ya kashe a kashe shi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama yarinya ya rotse mata kai a kamo ana cewa wane ne tana jijjiga kai ba shi bane har ta zo ta ɗaga kai wane ne aka zo da shanar sa sallam ya sa shi ma aka roƙe masa kai ba an zauna lafiya ba annabi ya haɗa wasu da suka musulunta da wani makiyayi da raƙuma suka je suka kashe makiyayin suka kuma kore raƙuma annabi ya sa aka kamo su aka yi musu irin kisan da suka yi ba zauna lafiya ba amma gwamna sai ya fito ya ƙarya cewa yanke hukuncin zan sa hannu wanda za ka sa hannu ba za a kashe shi ko ba a sani ba dole sai an sani ka je gidan prison ka samu masu kisa masu kisa ga sunan suna yawo ana ciyar da su daga kudin al'umma al'umman da suka kashe suka yi mata hali na dabbobin daji wallahi bayan da za a yi ƙasa ta canja kuma duk duniya ba za su yarda da wannan rashin hankalin da ake a ƙasar nan ba ko bayan da za a yi ƙasa ta canja da irin wannan saboda akwai wanda an taɓa shi wali ne daga cikin waliyan Allah Allah ba zai yarda ba kuma wallahi annabi sallallahu alaihi yace yanzu haka wani ya tashi ya je rusha kaba ko shi yafi sauki a wajen Allah da aka sharan mu'mini guda daya rusa kaba girman laifin a wajen Allah bai kai girman kashe mi mu'mini guda daya ba mu'mina nawa ake kashewa sati tukan nan mutane sun je gona a zamfar kusan mutum 30 an musu yankan ramu wace iriyar al'umma ne muke tare da ita wallahi wannan kasar mun gode wa Allah alhamdulillah Allah ya jarabe mu ya iyo mu a cikin ta amma wannan jarabawa ne ka zama dan Najeriya so da duk kasar da ba za ta iya kare maka ranka ba to wallahi zama a cikin ta alkhairin sa kadan ne kasashe da yawa sun ci gaba amma mu ta rayukan mu ma muke akan waya waya ta dubu ɗari mutum zai iya kashe ka har lahira kuma a kama shi bayan wani lokaci a sako shi ya ci gaba da yawo kai a ƙasar nan mutum zai yi kisa a kai shi kotu a yanke hukunci daga ba a sake shi a kira dangin waɗanda aka kashe wa ma cewa duk abin da ya same shi kuma sai mun kama mu Allah shi sauƙaƙa da haka mala ya ce wannan zunubi ne da an rena shi a cikin musulmai wa ma ya haɗu bi biladin musulmi na yau mina takfiri wal qatl abin da yake faruwa a ƙasashen musulmai yau na kafirtawa da kisa akbaru shahidan ala zalim shine mafi girman abin da ya kamata a gani yanda kasan Najeriya cewa aka ce kullun ana kisa a kullun ka buɗe labarai zaka ji an kashe kaza an kashe kaza an kashe kaza وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق حرام كشرن ده الله يحرم تا كشي تبع تعالى ده حكي بحرام قال تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق kada ku kashe rai wacce Allah ya haramta in ba da haƙƙi ba wa qala ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammida Allah kuma yace wanda duk ya kashe mu'mini da gangan fa jazaohu jahannam sakamakon sa wutar jahannama ne khalidan fiha zai dawoma ciki wa ghadiba Allahu alayhi kuma Allah ya fishi da shi wa la'anahu ya tsine mishi wa addalahu azaban azima kuma Allah ya masa tanadin azaba mai girma yanzu yau ya za ku waye gari idan kuka ji an ce an waye gari an rusa kaba duk duniya ta dauka ko to amma an waye gari an kashe mumini fa kuma wanda ya fi girma a wajen Allah shine kashe muminin nan amma da za a rusa kaba duk duniya sai ta dauka shi yasa a ƙarshen zamani ma za a turo ne rusa kaba saboda musulmai sun bar addini sun bar shari'a sun bar daidai sun yi nesa da alƙur'anin Allah sun yi nesa da suna mazala su zallar sun zama shirarul khalq mafi sharrin halittu sai Allah ya taso wani kawai daga habasha kawai ya je rusa kabar ma gaba ɗaya dutsi dutsi annabi ya ce sai ya rusa ta gaba ɗaya salisan abu na uku at-tabarruj tabarruji fita tsirara at-tabarruj wal urd was sufur kaga mala yace tsirara yawo tsirara da bayyanar da tsaraici mina zunubin da istahana biha kathirun min an-nas fi hadha zaman yana daga cikin zunuban da musulmai a wannan zamanin ko ko mutane a wannan zamanin kaga suka rena shi suke yin sa wa ma narahu fi shawari'il muslimin mala yace kaga abin da muke gani a titunan musulmai wa aswaqihim da kasuwannin su akbaru shahidin ala zalik shine mafi girman mai shaidawa akan haka wa tabarruj haram tabaruji mace ta fita tsirara wannan haramun ne qala ta'ala wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati alula kada kuna fita tsirara irin ta jahiliyan farko kaga mu yanzu fita tsirara din ba akan titi suke ba a wayoyin su suke a titin ma ƙari ne na waya yanzu kana tafiya ka rasa ina zaka ga sama ko ƙasa ko gefe da gefe idan kuka je jami'o'i kuwa nan kuma an ba su wai cikakken yanci ne a arne ne a na a a sai ga ɗan kai faɗi yana bayyana ina da arne ne ya ga tsirara ya ce ana kafirci Allah wa shaida shahidun min ahli hakina to ko ni na taba transit a Egypt da daddare da arna muka sauka wallahi kallon waɗannan larabawan suke tsabar tsaraici su kansu arnan da muke tare da su mun yi transit da su kallon su suke tsabar tsaraici mace ce ta sa kamfai sannan kuma an sa kaman kawai rigan mama ne wata riga ce bata fi rigan mama ba daga nan zuwa ci zuwa kunkuma a waɗe da ƙasa duka a buɗe musulmai fa ƴaƴan musulmai kuma sai su ce wai wai shugabanni muke so nagari a tambaya shine ko al'umman nagari ne malamai kuma suka ce kamata kunu yi wallahi alaikum ai daga cikin ku Allah yake zaben shugabanni to ku kanku ba ku zama nagari ba abin da kai kuma za ku samu wasu ƴaƴan talakawa ne ga talauci ga saban Allah zulumatun ba'du wa fawqa ba'd rabi'an al-ikhtilaf zulubi na gaba shine gaurayuwar maza da mata al-ikhtilaf bayna rijali wan nisa fil buyut kaga cakuduwar maza da mata a gidaje wa amakin al-amal da guraren aiki ko min az-zunubi allati stahana biha kathirun min an-nas na daga cikin zunubin nabi ah musulmai ba su damu da shi ba ya zama kamar mami wai wayewa ne kai shugaban guri sakatariyarka ko mataimakiyarka dole ta zama mi fatana ta zama mace kuma yanzu ku je ku ga abubuwan da suke faruwa suna cewa oh a daidaita su ah wai mata da kallabi ko ko mene suke cewa wal ikhtilaf bayna rijal wan nisa sharrun kunji ala ar-rajuli wal mar'a wal mujtama' kaga cakuduwar maza da mata ko sharri ne ga namijin sharri ne ga macen sharri ne ga al'ummar da suke cakuduwa maza da mata babu tsari walidhalika harrama harrama hul islam shi yasa musulunci ya haramta haka din amma yanzu ku je ku gani abubuwan da suke faruwa fa sun yi muni za ku ga yaro dai a gida aka haife shi da sunan yana da uba amma an kai wasa rabinsa na gida ne rabinsa kuma daga waje aka samu shi mana matan aure suna zina me yasa saboda cakuduwar gurin aiki akwai wata ma'aikata ko malamin nan barin ba mu kissarsa ne na bantawa malamin ne yake ba mu labari shi abu islam allah ya ji kansa wata ran ya ji yayi wa'azi akan zina da cakuduwar maza da mata ya gama wa'azin to masallacin a sama yake za su gangaro to opposite da su akwai mai asibiti akwai office wallah abinda suka gani yayi muni tsakanin wani da wata kuma duk wanda ya fito a masallaci sai da ya gani ana sun manta ba su rufe window ba wannan shine abin da galiban yake faruwa idan an hada mace da namiji a guri positive da negative ne idan an hada su to sai an samu light shi yasa musulunci ya haramta shi yasa duk imaninka kai mu'amala da mace gwargwadon larura amma sake jiki da mata kar kai Hassan al-Basri ana rawaito ya girma ya hau da shekara 80 amma yana cewa yana tsoron fitinan mata so da Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya ce fattaqud dunya wattaqud dunya fattaqud dunya wattaqun nisa ku kiyayi duniya kuma ku kiyayi mata Annabi ya ce fitinan farko ta bani Isra'ila ga mata ne kuma kun ga da aka jarabe su da mata me ya hada cikin su zina da zina ta yada a cikinsu sai Allah ya turo musu annoba mutum dubu saba'in suka mutu a rana ɗaya me yasa shine cakuduwar maza da mata an ce cakuduwa so wato mata suka yi a sojoji sojojin bani Isra'ila suka shiga cikin suka cakuda ko aka ringa zina sai Allah ya fishi ya turo annoba sai da mutum dubu saba'in suka mutu a rana ɗaya Allah ta'ala yake cewa wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab wannan fa mata annabi sallallahu alaihi mata masu tsarki sahabbai ma tsarkakakku amma Allah ce in za ku tambayi mata annabi ku tambaye su a bayan hijabi ba gaba da gaba ba a samu shamaki zalikum athaharu liqulubikum wa qulubihinna wannan shi yafi tsarki ga zukatanku da nasu duka amma yanzu sai kaga mutun ya saki shi yasa ni har makarantar matan aure ina addu'a kuma ina fata ubangiji ta'ala yayi mana arzikin ɗalibai masu ƙwazo da himma mata wanda za su na riƙe ɓangara. Don babban matsalar da ta same mu shine matan ba sa dagewa. Akwai ƙarancin himma, amma da da ƙwazo da himma, to su ya kamata su kula da su makarantar mata mata, makarantar mi maza maza. Ga kuma yanzu uwa uba, kun ga yanzu malamai sun zo suna halanta mutu'a ko? duk da za ku ji yanzu yara suna ta zina tsakaninsu to a wajensu mutu'a suke wallahi mutu'a ne kuma wasu malamai ne suke halasta musu yasa yanzu 'yan jami'a yanzu ka ce kai profesa ne ka fito ka yi magana akan mutu'a da nuna halaccinta alhali jumhur na ahlus sunna da malamai sun tafi akan abdallah sun tafi akan cewar ni mutu'a din nan ba haramun ne farkon musulunci halal ne daga baya annan sassalan ya ne ya haramta ta kuma ya bar duniya tana nan ami a haramun dinta amma sai da ya zo ya gama jirwayen halaccinta sannan yanzu kuma ya fito yana rantsuwar cewa shi baya nuna halal ne ai wani ba zai gafa tawa ta biyu wace zai gani ta farko shi yasa in kai malami ne babba akwai abin da zaka na tauna shi yanzu sau da yawa za ku gani zina tana faruwa amma da sunan mutu'a malamai ne a jami'a suke halarta mutu'a din malamai ne a sakandare suke halasta ne mutu'a din dan haka da ikhtilaf haramun ne mala yace abu na gaba musafahatul mar'ati al-ajnabiyya gaisawa da mace da ba muharramar ka ba nan kuma ana haduwa daman sai a nuna ai duk ɗaya ne gan sai ana gaisawa musafahatul mar'atul ajnabiyya min adh-dhunub wal ma'asi allati istahana biha kathirun min an-nas fi hadha az-zaman hale tana daga cikin zunuban da mutane a wannan zamanin ba su dauke shi komai ba wani shi ya je dan jami'a ne dan haka ba wani dangin uwarsa da ubansa a gari ita ma ba wani uwarta da ubanta a gari sai ka kawai suna ne suna gaisawa ana runguman juna wata ran wani iskanci muna dawowa daga gadau wasu a tsallake irin yan hostel din nan hoto suke rana a tsaka da hijabin ta amma yana runguman ta tana runguman shi ƴaƴan musulmai to wannan kuma al'umma ita take so Umar bin Abdulaziz ya dawo mulke ta ai ba ta cancanta ba mala yake cewa qala sallallahu muhaddiran min zalik annabi sallallahu yana faɗa yana mai tsonatarwa gami da haka din la an yut'ana ko yut'ana na fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid dayan ku a samu wata kibiya ta karfe a coka masa aka ko khairul lahu min an yamassa mar'atan la tahilla la shi fa alkhair da ya taba jikin matar da bata halasta masa ba sai sa wai mun gama service wata ce arin ya ce tsawon lokaci ba ta gana gaisa da mace ba amma idan muka gama sabis kun san wani irin wannan farin ciki an gama sabis din ko wani bai taba gaisa da mace ba amma wannan ranar ne zai ce da gaisa wai sai ta ba ta miƙo min mi ha ba tsawon lokaci muna tare da ke ban gaisa da ke ba sai yanzu da zan gaisa an ta ranar haɗuwa yanzu wasu zaka ga ya gama jami'a lafiya amma tun da an tura shi sabis kudu shikenan anan wani zai koyi zina wanda bai koyi zina ba anan zai koyi taɓa yar mutane la in ka taba yar wani shekara goma ne a bayan ka taba yar wani kai ma za ka yi aure kuma ka haifi wata shin kana so a taba mata ka idan baka so to kiyaye taba yar wani yau baka so a taba taka baka so a gaisa da taka baka so a taba jikin yarka to kai ma a yar din da taba mi jikin mi yar yar wani saboda wacce ka taba yar wani ne uwar wani ne gobe babar wani ne umman wata wani ne da haka yanda baka so a yi da naka kai ma karka yi da na wani haka dai ka ji ittaqilla haythu ma kunta inda duk ka kasance ka ji tsoron Allah kar wai dan kaga ka fita ba idan uwa ba idan uba ka je kai tabi akwai ɗaya daga cikin yayye yake cewa sun zauna da wani a jami'a wallahi bai ga ci musulmai bane kullun sai yayi zina sai da azumi ya koyi ya dau ya dau buta yace a wani zaman kai musulmi me yasa suke haka wai ba uwarsa ba ubansa suna kallon shi ma'ana in uwa da uba ba sa kallon ka ubangijin uwa da uba kuma suna ne suna kallon ka sannan ranar alkiyama akai wa kaifohum innahum mas'ulun kai tambaya mala yake cewa sadisan mu dan takaita abu na gaba ko kuma madami dan fattaqillaha ayyuhal mar'a fattaqillaha ayyuhal ayyatuhal mar'a mala yace yake mace ki ji tsoron Allah fa wattaqillaha ayyuhar rajul kai ma namiji ka ji tsoron Allah dan haka in ka tafi jami'a ka ji tsoron Allah in ka tafi service bautan kasa ka ji tsoron Allah ke ma ki ji tsoron Allah kada neman duniya ya halakar da kai kada ke ma neman duniya ya halakar da kai kai ma karka yadda neman duniya ya halakar da kai kuma abun wato rayuwa da take da gaggawa duk abin da zaka je kai na ashe din fa jin dadi ne qalil kuma lokaci kadan sai ka kai mami an jarrabe ka kayi aure kuma kana haifan mata nan shine sai ka ci diyala ka ce ya laita ni an gane kai to na ina ma ban aikata haka ba fa inna hadha lamsa naw'un min al-istimta kaga wannan taba jikin da zaka yi na yar wani nau'i ne na jin dadi wala yahillu hadha al-istimta illa bayna zawjayn ba halasta sai tsakanin mata mata da miji walidhalika adda nabi sallallahu alaihi wasallam lams wa huwa musafahatu mar'ati al-jami'a naw'un min anwa'i zina shi yasa annabi ya lissafa taba jikin mace da ba ta haka ba wanda daga shi akwai gaisuwa nau'i ne na zina da haka zina ba wai iya da farji ake ba a gaisawa da mace nau'i ne na zina taba jikin matar da ba matarka ba nau'i ne shi ma na zina qala fa qala sallallahu alaihi wasallam annabi yace kutiba ala ibn adam hazzahu min az-zina an rubuta dan adam kasansa na zina adraka zalika la ma'ala zai riske shi babu makawa fa zina al-ayn nazar zinar ido shine kallo wa zinar lisan al-mantiq wato zina harshe fada wan nafsu tamanna wa tashtahi rai ita take buri take sha'awa wal farju yusaddiqu zalika kullahu wa yukazzibu farju shine oga kwata kwata ya gaskata ko ya karyata dan haka dai mutun ya kiyaye taba jikin yar wani gaisawa da yar wani taba hannunta ba ruwanka an gane to abin takeicin kuma a ce kai ne babba da kai kai ne shugaba a ma'aikata amma kana taba yar mutane kanwar wasu alhali kai ma kana da ni kana da ƴaƴan kuma kana da kanwa a ka ji tsoro tunda ba ka so ai wana ka kai ma karka ni karkarwa ƴar wasu karkai wa kanwar wasu karkai wa ƴar uwar wasu Allah ta'ala ya tsare mu sadisan abu na shida zunubi da mutane suke yi kuma suka rena shi al-israf wa tabdhir barnatar da kuɗi ga zamanin da muke na barnatar da ni dukiya ba zai fa za su yi wasu a Kano ko a lokacin bai dade ba ko amma ai aka biya wa mawaki arne miliyoyin kuɗi yayi takanas aka nema ma jirgi shata ya zo shi yayi rawa yayi waka aka hada shi da dalolin kuɗi kuma ya juya wannan sunansa israfi sunan shi tabziri wanda ya wana la aqla lahu ba shi da hankali الإسراف والتبذير من الذنوب والمعاصي التي استهان بها كثير من الناس في هذا الزمان Allah ya ce waɗannan ɓarnatar da kuɗi almabozaranci ko na daga zunuban da mutane ba su damu da shi ba yanzu suke aikatawa wa ma na rahu fi afra'ina mala ya ce abin da muke gani a bukukunan mu ko wala wa wala'imina da cin gudan cin abincin mu ko akbaru shahidin ala zalika shine mafi girman dalili akan haka yanzu kallawo masu dukiya in za su yi aure ya ake a ɓarnatar da kuɗi a ɓarnatar da kuɗi a ɓarnatar da kuɗi wani kawai gida za a zo a gina na miliyan ɗari biyar su sati biyu a gidan sai su fita in sun fita sai a rufe aljanin anguwar sun samu gidan shakatawa an tafi an bar shi sati biyu kawai za a ma za a zo a kashe miliyan ɗan ruwan miliyoyi a zo a tafi a bar shi tabzir israf to ɓarnatar da kuɗi ko gini ne a zo a yi tayinsa kamar ba za a mutu ba watattakhiduna masani'a la'allakum takhludun kuna gini kaman ba za ku mutu ba mutun shekarar 60 70 amma ya ce akwai wasu duwatsu daga wata ƙasa a nemo masa yana dangwala ana mamman nasa a jikin katangar nau'i kaza sai a ƙasa kaza gloves a je Dubai a siyo masa agogo a siyo masa a Dubai kaza a siyo masa ƙasa kaza ai ta israfi qala ta'ala Allah yace wakulu washrabu wala tusifu ku ci ku sha amma fa banda wuce gona da iri inna la yuhibbul musrifin Allah baya san masu barnatarwa wa qala ta'ala wala tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin kada kuna albabazzarar da kudi almabazzarantarwa lalle almubazzarai ɗan uwa ne na shedan masu barnatar da kudi sanya kudi ba abun da shari'a ta yadda ba ko mun kadan almabazzaranci ne ka kira mawaki ya zo bikinka ya zo birthday ɗin ɗanka ka ba shi naira dubu ɗaya ma kayan almabozaranci na kuma ka ba shi miliyan ashirin talatin arba'in hamsin dubu ɗaya in ka ba shi malamai suka ce almabozaranci kai to wani bikin fa sai har giya za a zo a ajiye wanda zai sha giya ma gata a zo wani bikin hotel ne za a zo a ce ɗakuna nawa ne kawai an kame su ranar sun cike su ba su cike su ba an kame su tabzir israf shi yasa al'umman da yake babu daidaito na arziki kun ga talaka suka yi yawa ko wanda a ce akwai daidaito ba za a samu waɗannan masu israfin ba amma babu daidaito wani mai digiri yana ɗaukan miliyan ɗari a wata wani mai digiri yana ɗaukan dubu ɗari a wata kun ga babu me babu daidaito to shi yasa abubuwan ba su tafi daidai ba sabiyan abu na gaba al-riba cin naman mutane daga cikin zunuban da mutane yanzu ba su damu da shi ba walghiba hiya zikruka akhaka bima yakra giba shine ambatan dan wanka da abin da bai so wahiya min adh-dhunubi wal ma'asi allati istahana biha al-muslimuna fi hadha zaman na daga cikin zunuban da yanzu musulmai basu damu da shi ba suke aikatawa wa majalisuna akbar shalin ala zalik kaga guraren zaman mu shine dalili mafi girma musamman mu Hausawa yan arewa ba mu da aiki sai zaman daba ina za a kudu ba ana zaman daba ku irin da ake arewan nan to ga ɗaya daga cikin iyayenmu ya ce ba a yi a arewa ne fa za ka ga matashi ya tashi a bacci karfe goma ya zo ya zauna a bencin anguwarsu har goman dare kuma kai wani ya wuce da mota ya ce masa ɓarawo a aina ka san ya sato kuɗin kuma kai ta jin haushin mutane ka ce ‘yan uwanka ba su taimake ka ba to dama ma zai taimake ka kai za ka tashi ka taimaki kanka sai Allah ya daɗe ya taimake ka an gane hanyar arziki karkare na ta komin kaɗan in ka dafa ta ubangi ta'ala ta wannan hanyar sai ya buɗe ma ƙofofi da yawa amma mu za ka yi mamaki da hantsi yanzu ku yawo cikin gari ku ga daba daba mutane shi yasa dabanci yayi yawa ta'addancin ma yayi yawa yanzu wanda zai kidnafin ɗin yaro ya ce a bashi miliyan miliyan hamsin ko talatin idan kullum yana da sana'ar da take kawo dubu biyu dubu uku wannan tunanin ma ba zai zo masa ba amma tun da ya zauna ba abin da yake kuma yana so ya gina gidan miliyan goma ya auri yarinya kyakkyawa fara doguwa to duka ita ma ce ke son auren siffofin da siffa ne da za ta ji kuɗi da haka yana buƙatar kuɗin da zai iya auren irin wannan yarinya sannan shi bai kima a ce daga ya auren ya sai mota ba honeymoon ɗinsa zai so a ce a dubai ne yana zaune fa bai kasa ba bai sayar ba amma yake wannan zancen kun ga dole ya ji sha'awar kidnapping dole ya ji sha'awar in akwai kungiya ta yan ta'adda da za a bashi kuɗi ai pumping nashi da kuɗin an jashi zai shiga na haka in muna so mu zauna lafiya sai mun rage zaman banza yan uwa matasa ka gama digiri to nemi sana'a digiri ta buɗe ma ƙwaƙwalwa ne ta baka wayewa ne sai ka shiga sana'a in ka shiga sana'a da digiri ko sai da lemo ne ko shushe na ne ko wanki ne kowace irin sana'a ne sai ka bambanta da wanda ya shige ta jahili saboda kai zaka shige ta da tsari kai ko shayi ne in ka shige shi da tsari da digirinka sai ka bambanta da wanda bai da digiri to wannan shine amfanin karatu amma duk kowa ya karatu ana graduating a sazu kullun duk shekara mutum 5000 kuma 5000 nan kowa yana zaune jiran aiki yake ana za a samu aiki irin irin sazu guda nawa ne a Najeriya da yawa kuma duk shekara mutum dubu nawa suke yaya sannan gwamnatin kasar mutum dubu nawa take diba duk shekara aka da ya takaita zaman daba ɗin nan zai sa cin naman mutane ya sauki kuma ta'addanci ma ya sauki so da lokacin da ka shagaltu da wani abubuwa zaka ga ba ma kada lokacin yin ta'addanci Allah ta'ala ya rufa mana asiri saboda lokaci na gaba saminan at-tadkhil wato ainihin shan taba shine at-tadkhil ka ka fada shi ka ce shaye shan kayan maye duka mala yace amma yayi magana akan taba ne so da laraba suna da shan taba ga iyayenmu wanda suka je jidda ya kuka gansu kai a makka da madina ma ya ka gansu daga karanta ba ya kare za a ɗauko wani a hura shi mamaki za su ya ba ka shan taba kai suna da shan taba da shisha yanzu shisha me ake ce mata shisha ne mu mako shisha yawwa da waɗannan abubuwan ai tasha to haramun ne التدخين bala'un amma wa tsamma mala yace kaga shan taba da shaye-shaye bala'i ne da ya game ko ina lam yaslam minhu rijal wala nisa da maza da mata ba wanda ya kubuta hatta sibyan har yara ma illa man rahima rabbuka sai ba wanda Allah ya ji kai wa hada tadkhin haram wannan shan taban shan kayan maye shan shisha yanzu fa ado suke yi da shisha wato ba sa sanin illar waɗannan abubuwa suna bata huhu yawwa kai ne kake ganin ka kuma lafiyayye baka da lafiya du mai shan kwaya shi yake ganin daidai amma kowa na kalla abin da yake bi ba daidai bane shi yasa ni yanzu ko makaranta na bude ko ma'aikata daga cikin sharadin diban ma'aikata akwai takaddar baka shan kwaya ba zan taba aiki da dan kwaya ba saboda ban taba ganin mutane maciya amana ba irin ni yan kwaya ba daidai suke tafiya ba duk wanda zai sha kwaya zai sata duk wanda zai sha kwaya zai duk wani ta'addanci zai saboda alhamru ummul fawahish wa akbarul kaba'ir annabi yace shan kayan maye kayan maye sune jagoran duk wani laifi a bayan su yake haka mutun ya nisanci shan kayan maye ya nisanci shan taba shan kwaya wallahi ni dai da ido na na gani dattijan da tsawon tashin mu yana shan taba wallahi da yazo rasuwa mutum biyu ne daidai uwar hanjinsa ne ta riɓe gaba ɗaya wallahi ɗaya kuma kwana zai yana kakadan amai aman baya fita sai da ya sha wannan azabar sannan ya mi saboda dattin da ya taru a cikin mutum wato da ɗan ƙwara a buɗa mar uwar hanjinsa ya ga abubuwan da yake zarawa da ya gane illolin abin da yake zarawa ne uwar hanjinsa ubangiji ta'ala ya tsare mu ya tsare al'ummar mu ina ga lokaci yayi ko abu na gaba da na so na ambata wanda malam bai ambace shi ba shine daga cikin bala'in da ko zunuban da suka yaɗu mutane yanzu ba su damu ba akwai maganar batsa wato yanzu mutane kaman ado suke kaman neman fan suke a facebook da social media da maganganu na mi na batsa suna so su ja hankalin matasa da maganganu na mi na batsa da kalmomin batsa da abubuwan da suke da alaƙa da batsa annabi sallallahu kuma ya ce mu'mini baya maganganun batsa baya maganganu waɗanda mai mutunci mai daraja baya so ya ji su laysa almu'minu bit-ta'an wala al-la'an wala al-fa'ish wala al-bazi sannan Allah yana kyamatar wanda yake maganganu na batsa shi yasa kada kana sauraron batsa kada kuma kana yin batsa masu yi kuma a media su ji tsoron Allah idan ka samu followers a duniya ko suka yawa to li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyama wa min awzari alladhina yudillunahum bi ghairi ilm bayan an lauta zunuban abin da kai to waɗanda duk ka ja su kuma za a lauta maka zunuban su kuma ba za a rage wani abu a nasu zunuban ba ma'ana kaso naka da haka mun ji tsoron Allah ya koyan uwa musulmai mu kiyaye ƙananan me zunubai iyakum wa muhaqqarati dhunub annabi yace a hirdinku da ƙananan laifuka da za ake walakantar da su ba a damuwa da su fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlika suna haduwa ne ga mutum har su halakar da shi ƙananan zunubai ma kamar waɗanda suka tare ne za a hura wuta sai aka ce wani nemo kara ɗaya wani nemo kara ɗaya kun kai ku hamsin sai kuka nemo kara ne ɗaɗɗe ai kun tada dami ko wannan damin kun ga ya zama kaya ko to haka ƙananan zunubai ne ka rena wannan zunubin ka aikata ka rena wannan zunubin ka aikata ka rena wannan ka aikata daga ƙarshe sun zama manya sai ka ga ranar alkiyama sun zama makari sun zama maka kaya da haka kowa a cikin mu ya san laifin da yake yi ya ji tsoron Allah ya tuba zuwa ga Allah taubatan nasuha tun kafin mutuwa ta riske ka ka ce rabbi ji'un la'alli a'malu salihan fima tarak ka ce Ubangiji a dawo da ni zan gyara a ce da kai kalla wato tun kafin lokacin da za ka zo ka ciji yatsa ka ce ya laita ni ta kastu ma'ar rasuli sabila ya wailata laita ni lam attakhiz fulana khalila tun kafin lokacin da zai zo kai ta ya laita ya laita ya laita to ka gaggauta tuba zuwa ga Allah kowa ya san zunubin da yake tsakanin shi da Ubangiji ya tuba ya gyara Ubangiji ta'ala yana farin ciki da tubar bawa Allah ta'ala ya azarta mu da tuba kafin mutuwa ubangiji ta'ala ya kyautata ƙarshen mu ya gafarta mana akwai ɗaya daga cikin ƴan uwan mu malam Abdullah Ahmad Kanti ba shi da lafiya muna addu'a Allah ta'ala ya ba shi lafiya Allah ya sa wannan jinya da yake ta zamo kafara a gare shi ubangiji ta'ala ya wato ainihin warkar da shi warkar wanda babu jinya a bayanta sauran iyayenmu duka da ƴan uwa da ba su da lafiya da mu duka Allah ta'ala ya ba mu lafiya Allah ta'ala ya yaye mana jinyoyinmu Allah ta'ala waɗanda suka fada cikin zunubai suna son tuba Allah ta'ala ka ba su ikon duba Allah ka tabbatar da su akan tuba har su koma zuwa gare ka Allah ƙasar nan tamu ba mu da wata ƙasa sai ita Allah ta'ala dukkan fitintuno da suke tunkaro mu Allah ta'ala ka tsare mu ka tsare al'ummar mu ya Allah Allah ka amintar da mu a ƙasar mu Najeriya Allah ka tsare mana mutuncin mu da rayukan mu da dukiyar mu Allah kada wani wawa ya salwantar mana da ɗaya Allah اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله